بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'usulu talata wallafar babban malami a sheikh muhammad bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi inda malam yake cewa wa anwa'ul ibadatin lati amara allahu biha mithlul islami wal iman a ƙarƙashin wato ainihin matsalar da ya ƙulla mana cewa i'lam arshadaka allahu ta'ala li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين والجن وأنواع العبادة التي أمر الله بها النظام تاشكو هنا زي زما كراتمنا هدكين نعم على أدي وأنواع العبادة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي والذبح أمر- والنذر
والذبح والنذر والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون na'am to wa'innan nau'uka na ibada da ainihin malam ya ambata wanda mun sani a baya cewa babu wanda ya cancanta a bauta mushi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya to mecece ibada dinnan wadda ba a hada Allah da wani a cikinta sai malam ya ce wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha nau'uka na bauta da Allah ya umarni da ita bautar da Allah ta'ala ya ce a yi mushi mithlul islam kamar musulunci inda ai shi musulunci shine al-istislamu ko billahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulus min ash-shirk to wai wa'annan duka lillahi ne al-istislamu lillahi mm? bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a kenan ba za ka yi istislami ga wani ba ne ga Allah ne ba za ka yi inqiyadi da ta'a ga wani ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za ka tsarkake daga shirka sai ma Allah subhanahu wa ta'ala to kaga shi ma ibada ne addini ne wal iman da yin imani imani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyyar shi da uluhiyyar shi da cikin sunayen shi da sifofin shi kuma babu wanda yake da wannan wato ainihin daraja sai Allah subhanahu wa ta'ala wal ihsan da kyautatawa al ihsan huwa an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak Allah ne zaka bauta mawa raghbatan wa rahba kana kana jin kamar ma kana ganin shi dan ka tabbatar da yana ganin ka tunda kai baka ganin shi to ai shi yana ganin ka to cikin muraqabar Allah subhanahu wataala kake koda yaushe to Allah ne kadai yake da wannan matsayin kaga wannan shi ma ibada ne wa minhu du'a daga cikin addinin nan daga cikin ibada din nan akwai addu'a zai kawo mana dalilan su nan gaba addu'a ta wato ainihin talab da addu'a ta mas'ala da addu'a ta ibada akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala addu'a ta ibada shine kirari kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kaga washi ne kirari ne kake ma Allah subhanahu wataala kana yaba shi baka roki komai ba sannan akwai du'a'u mas'ala Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kana roƙon wani abu a gurin Allah to duka wa'innan addu'a'u bi naw'ihi ana jingina shi zuwa ga Allah shi kadai ne ba wanda ake roƙo sai Allah subhanahu wataala wal khawfu da jin tsoron Allah war raja da fatan rahmar Allah wat tawakkul da dogaro da Allah war raghba da kwadayin lada a gurin Allah war rahba da tsoron azabar Allah wal khushu'u da kankantar da kai ga Allah wal khashiyatu da jin tsoron Allah kaga al khawfu da al rahba da al khashiya suna da dan makwabtaka al khawf al khashiya a ar rahba to sukan dan shige ma wani duhu ya kasa bambance kowanne yana cin zaman kanshi ne alkhawfu tsoron abin da zai faru tsoron abin da zai faru nan gaba shi yasa lokacin da Allah ya aiki annabi Musa da Harun zuwa ga Fir'auna sai ce inni akhafu an yukadhibu ina jin tsoron kasu ƙaryata ni kaga tsoron abin da zai faru nan gaba kenan hakan nan muminai Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu Allah takhafu akan abin da za ku haɗu da shi nan gaba wala tahzanu ba za ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a bayan ku ba shi bambancin alkhawfu da alhuzun kenan shi alhuzun kan abin da ya gabata yanzu idan aka yi ma mutuwa kai tagumi aka ce lafiya ce na tuna mahaifina ne da ya mutu kaga alhuzuni kenan ko kai wata asara ko wani abu makamancin haka amma alkhawfu abin da nan gaba kake wato ainihin sa ran haɗuwa da shi baka san yaya za a kasance ba to kana jin tsoron Allah ne don baka san rana gobe alkiyama a wani hali za ka tsanci kanka ba domin wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun haka sai kake alkhawf sai kake jin tsoron Allah lazimin alkhawf kuma shine ka kiyaye dokokin Allah abin da yake so ka aikata abin da baya so ka nisanta shi yasa in ba ya ce wani ka ji tsoron Allah abin da yake nufi ba fa wai ka dinga jin tsoron Allah kana kyarma ba a abin da yake nufi shine kana wani laifi ka daina baka wani aikin alheri ka dinga yi shine ka ji tsoron Allah wato lazimin jin tsoron Allah ke sa ka kiyaye Allah ina fata an gane alkhawfu kenan shi kuma alkhashiyatu alkhashiyatu tsoro na ibada tsoro na ibada wato tsoron da za ka ji tsoron allah subhanahu wa ta'ala cikin kana son ka aikata wani abu sai ka tuna da allah sai ka fasa ka san wannan abin allah baya san shi jikinka da lalaci ba ka son yin wani abu sai ka tuna allah ya yi umarni da shi sau da girman shi da kake gani sai ka aikata wannan abin alkhashiyatu kenan shi ko arrahba da arraghba su kuma suna da alaka cikin bautan ne a yayin da kake bauta ma wa Allah bautar ba za ta karbu ba sai ka hada ta da arrahbatu da arraghba a ce kana tsoron kar a zo ba ta karbu ba kuma kana sa ran Allah ya karba wa yad'una na raghaban wa rahba wa kanu lana khashiyin ina fata an gane to bambancin wa'annan ukun kenan shi arraja'u fatan rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma arraghbatu shi ma kama suna kama arraja kwaɗayin lada a gurin Allah mutlaqan shi ko arraghba kwaɗayin lada a cikin aikin da kake aikatawa kana sa ran Allah ya karba to mun gane wa'annan daga ko sai ce wal inaba al inaba mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wataala da at-tawakkul da al inaba su ma suna kama da juna amma at-tawakkul dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala a ranka ka ji babu wani mai yi sai Allah ba mai tsare ka sai Allah ba mai kare ka sai Allah ba wanda zai sa ka cimma bukatun ka sai Allah al'inaba kuma shine abin da zai tabbatar da gaskiyar tawakkalinka shine a aikace a ga ba ka kama kafa da kowa ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tabbatal ilaihi tabtila an gane ku baka damuwa da duk wani wanda zai ma rana ko ya ma alfarma a duniya don ka san in Allah bai kaddara ba abin ba zai kasance ba ba ka ji razana da jin tsoron duk wani mai ma barazana a duniya don ka san idan Allah ta'ala bai kaddara ba abin ba zai fa- ba zai hau kanka ba wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf walisti'ana da neman taimako walisti'adha da neman tsari walistighatha da neman agaji alisti'anatu neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala gurin biyan bukatunka kana son wata bukata taka ta tabbata sai kai kama kafa da Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi ka bauta mishi ka mai kirari kama annabin shi salati sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so ka yi ƙoƙarin yi don ya biya maka bukatarka al'isti'anatu kenan ka yi wato ainihin riko da neman taimakon Allah ta hanyar yin abin da yake so ka mai fadanci ka zube ka ta ƙwarƙwashe a gaban shi domin ya biya maka buƙatarka al'isti'ana al'isti'ada neman tsari kana jin tsoron wani abu sai ka roƙi Allah ya kare ka daga gare shi sai ka kiyaye Allah don ya kiyaye ka daga gare shi domin duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye shi ihfazillaha yahfazka an gane wannan ko shi alisti'aza kenan akwai bambanci fa kowace kalma a nan gurin sai mun kiyaye alistighatha neman agaji lokacin da ka shiga cikin masifar bayan masifar ta zo yanzu kuma ba wanda zai fitar da kai sai Allah sanda kake neman sauki kake neman wani alkhairi zaka koma ga Allah isti'ana kenan lokacin da kake jin tsoro kake fargaban wani abu zaka rike Allah istighatha eh, isti'aza kenan lokacin da ka shiga cikin wata musiba ko cikin wani tashin hankali zaka roki Allah zaka koma ga Allah shi kuma wannan istighatha kenan to duka wa'annan ga Allah wadhabhu wan nadhr da yanka na ibada da alwashi ba a yanka dabba a ci haka kawai ba a yanka na ibada yankan da za a yi don na ƙurba neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yankan hadaya kamar yankan layya kamar yankan aqiqa duka wa'annan ibada ne to ba a yin su ga kowa sai da Allah sai ga Allah subhanahu wa ta'ala to karka kishiyantar da wani ga Allah ta'ala wani boka ya sa ka yi yanka da sunan wani aljani don a biya ma wata bukata to wannan kafirci amma dan kayi baki ka yanka musu rago aka ce annabi ibrahim ma fa labitha an ja'a bi ijlin hanif so da ka ba laifi bane wannan sai dai kuma shi gurin da shirka ke shiga me aka ambata gurin yankan ko da yankan abin da za a zauna a ci ne sai ka kira sunan wani ya fata-fata ya ilu wani katon arni kayi kafurci kuma ba za a ci dabba ba haramun ne an gane ko sa'an nan ko da ka yi bisimillah sai ka yanka da niyyar neman kusanci zuwa ga wani shehi ko wani kabari wata, wata wato wasu adriha ko zuwa ga wani gunki ko wani shaidani wannan shi ma kafirci ne ko da da bisimillah ka yanka sannan idan ka yanka dan a ci dan abin da yake mubahi kuma da sunan wani allah shi ma kafirci ne amma ka yi yanka da sunan allah dan allah ko ka yanka da sunan Allah cikin abin da Allah ya halatta wannan babu laifi azzabah wan nadhr da alwashi shine bakance shi alwashi ya kasu kashi biyu ko mu bari sai mun zo gurin dalilai tukun sai mu bayani wa ghairu zalika da makamancin haka min anwa'il ibada daga nau'ukan ibada insha Allah mun zo cikin me ake cewa cikin dalilai sai mu yi bayani insha Allah a takaice allati amara Allah biha ibadar da Allah ta'ala ya umarni da ita kullu halillahi ta'ala duka wa'annan ibadun ga Allah subhanahu wa ta'ala ake gabatar da su kaga cewa shi wa ghairu zalika yana nuna ba a hassare ibada cikin wa'annan abubuwan ba mana ba a kulle ibada wasu su ba za su shiga cikin wa'annan ba akwai wasu da yawa daga ibada ba ta shiga kaidi na ti'idat a ce za a irga ta ɗaya biyu zuwa kaza a ta'arifi jami'i da ibnu taymiya kafin shi akwai ta'arifat da yawa amma na shi sai ya hada ta'rifat na magabata cewa ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal khafiyya an ce ibada duk suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so a yi kaga da yace yake so mubah ya fita daga ciki shi mubahi in kai ba laifi in ba kai ba ba laifi amma abin da Allah yake so ka yi wannan ya zama ibada kenan magana ce ko aiki ƙudiri ne na zuci abun bayyana ne ko na ɓoye sunan shi ibada in dai Allah yana so ya yarda a aikata abu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi ma Allah yana son shi dan annabi baya yin abin da Allah baya so to kullu halillahi ta'ala dukkan wa'innan lillahi ta'ala wannan lamun ce ta tamlik Allah kadai ya mallaki wa'innan ibadin gabaki daya da istihqaq shi kadai ya cancanta a bauta mawa da wa'innan nau'uka na bauta da sauransu sai ce wa dalilu qauluhu ta'ala wannan dalili jami'i dunkulalle a gyara mai shigo dalili dunkulalle akan ibadu ba akan wato ainihin a a'yan din ibadun ba dalilin cewa Allah kadai za a bauta mawa da kowane irin nau'i na bauta ne kauluhu ta'ala wa annal masajida lillah lallai masallatayya na Allah ne fala tad'u ma'a Allah ahada da ka karku bauta ma wani Allah tare da shi a cikin su kowace kalar ibada ne zan ka fassara fala tad'u karku kira wani Allah kira na isti'aza kira na istighatha kira na ainihin wato isti'ana ba a ma kowa sai Allah subhanahu wataala sannan masajid ana fassara shi da gaban sujada da gwiwa biyu da tafin hannu biyu da atraf na yan yatsu biyu da goshi da hanci da ake sujada da su ba a ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala sai ce faman sarafa minha shay'an li ghairi llahi duk wanda ya gudanar da wani abu daga cikin nau'ukan bautan nan ga wani Allah kowaye shi fa huwa mushrikun kafirun wannan mutumin mushriki ne kafiri ne akwai bambanci tsakanin mushrik da kafir wasu kuma suke ganin duka ɗaya ne idan an ce mushrik wanda ya kafurta da Allah ta hanyar kishiyantar da wani ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta ma wani tare kuma da yana bauta ma Allah wannan mushriki ne shi ko kafiri kowane kalan kafiri kafiri ne da wanda yake shirkan da wanda ma bai ma yarda da Allah ba kwata-kwata da wanda yake ganin akwai wanda ya fi Allah don shi mushiriki bai ce gunkin shi ya fi Allah ba bal suna ganin gumakansu ma su ne ƙananan Allah shi ne babban to shi da yake Allah ta'ala ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani kai ne kake da rauni dai girman ka sai a maka mataimaki duk da mataimakin bai kai ka ba amma dai sai da shi abin zai tafi ya maka a daidai to shi Allah ta'ala ba shi da buƙatar wani shi yasa ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da waziri ba shi da kowa shi kaɗai yake cikin gudanar da al'amuran shi duk waɗanda ya sa aiki ya sa su aiki ne don su bauta mishi su ma ba wai don su yi musharaka da shi gurin tasirifi ba an gane wannan ko to sau da duk wanda ya haɗa Allah da wani ya cikin waɗannan nau'uka na ibada mushriki ne wad dalilu qawluhu ta'ala dalilin cewa wanda ya bauta ma wani Allah da wani nau'i na bauta ya zama kafiri wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhara lace duk wanda yake bauta ma wani abin bauta na daban tare da Allah la burhana lahu bihi wanda shi wannan abin bautan ba shi da wata hujja da za ta sa a bauta mishi la burhana lahu bihi ba shi da mafuhumi karka ɗauka la burhana lahu bihi ana nufin wanda ya bauta ma wani gunki ko wani abu na daban wanda babu hujja gurin bauta mishi ka ce to in akwai hujja ba ai babu ne dama la burhana lahu bihi sifa ce lazima ga ilahun akhar din nan sifa ce lazima ziyadatu shina'a ne an ƙara mawa bautar gunkin muni ne da cewa ba fa wata hujja da mutum zai riko da ita da zai bauta ma wani Allah wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bauta ma wani abun bauta na daban tare da Allah yani yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma wancan la burhana lahu bihi to ya sani wannan gunkin ba shi da wata hujjar da za ta sa a bauta mishi ko shi wanda ya bauta ma gunkin ba shi da wata hujja da zai gaya ma Allah ta'ala dalilin da ya sa ya bauta ma wani dalilin da ya sa ya bauta ma wani gunki dalilin da ya sa ya bauta ma wani makhluki ko mala'ika ne ko annabi ne baka da hujja fa inna ma hisabu inda rabbi kadai kawai wannan hisabun shi yana gurin ubangijin shi innahu la yuflihul kafiruna lalle yanda al'amarin yake kafirai ba sa rabauta wannan ha'un damiru sha'ani ce innahu yani yanda al'amarin yake la yuflihul kafirun kafirai ba sa rabauta na'am mu kara da wafil hadithi din nan sai mu tashi wa dalilul khawfi mu shiga adilla din na'am وفي الحديث الدعاء في العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين na'am yace wa fil hadithi yazo cikin hadithi wannan hadisin tirmidhi kenan sai addu'a mukhul ibada addu'a ita ce ɓaure na ibada an ce ɓaure abinda ka- ɗan ƙashin nan mai farin ƙashi wanda yake ake hango wanda annabi salama ya ce za a dinga hango na matan 'yan aljanna an san ɓaure kun ɓargo kai na ce ba su ba ɓargo an gane ɓargo to asali shine almuh ko eh, ƙwalwa ana kiranta muh ita ma sannan eh, duk wani abin da sai da shi ne abu zai kafu ana kiran shi muhu da ka suna fasarawa addu'a ita ce ƙashin bayan bauta ita ce ƙashin baya na bautar Allah speda code don in baka da shi ba baka da rayuwa zaka addu'a ita ce kashin bayan bauta sai dai wannan hadisin da wannan lafazin bai inganta ba abin da ya tabbata addu'a huwal ibada kuma kaga shi ya fi karfi ma addu'a ita ce ibada wannan hadisin Abu Dawud ya tabbata dalili akan cewa addu'a ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai gurin barin roƙona Iba- du'a yake nufi sai kira shi da al'ibada ya nuna maka addu'an nan bautar Allah ce sai da na jahannama dakhirin wannan da sannu za su shiga wutar jahannama a kaskance a cikin wulakanci sai mu bashi haka mu tashi wa dalilul khawfi na'am